أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله إن شاء الله تعالى زبط قبل كرات للتاهم من البركة ita ce a risala ta ibn abi zai da alƙai rawani cikin fikihun malikiya zan mu tashi cikin babi na babun fi a hakamun jima'i wal hudu darasi na nawa ne na talatin da ɗaya ne ku ibn abi zai da alƙai rawani rahimahullahu ta'ala ke cewa babun fi a hakamun jima'i wal hudud babu mai bayani cikin hukunce-hukuncen jina na kiwal hududu da haddi wannan ya shahi babin alkalanci jini da kuma haddi ya ce wala tukutar nausin bigayar nausin ba a kashe rai ba tare da kashe wani rai ba illa bi bayyanatin ajila sai da shaidu wanda suke adalai ko da wani ya kashe wani to sai an samu shaidu adalai da suke tabbatarwa cewa shi ya kashe da za a kashe shi au bi itirafin ko kuma da itirafi ya tabbatar da cewa shi ya kashewa ne aw bil qasama ko kuma da rantsuwa iza wajabat in ta wajaba rantsuwa ita rantsuwa shi ne siffata shine yuqsimul wulatu 50 yamina majibin ta lamarin mamacin yan uwan mamacin makusantan shi za su yi rantsuwa 50 wa yastahiquna dam su cancanci jini wala halif fil amri kenan wanda suke da'awar cewa sun yi da'awar cewa wani shine ya kashe musu mutunansu shi ya kashe musu dan uwansu to ba a samu hujjoji tsayayyu ba shaidu tsayayyu ba kuma ba a samu itirafi bai tabbatar ba cewa shi yayi to wannan me zasi zasi makusantan shi da diyan shi da makusanta na kusa zasi rantsuwa guda 50 a tabbatar da cewa shi ya kashe wala ya halifu fil amdi aqallu min rajulain a cikin kisan da ganganci ba a rantsar da mutane ƙasa da mutum biyu mutum ɗaya bai yayi ba wala yuqtalu bil qasama aksar min rajulin wahidin kuma ba a kashewa da rantsuwa sama da mutum ɗaya idan za ku yi rantsuwa rantsuwa wannan da za su cewa wane ya kashe musu mutanen su su yi rantsuwa hamsin in sun yi shi ma kashe shi za a yi kisasi za a yi to wannan kisasin rantsuwa kadai ba a itirafi ba ba shaidu ba ba a kashe sama da mutum daya bakin shi mutum daya ba a kashe mutum biyu saboda wannan rantsuwa wa inna ma tajibul qasamatu bi qawlil mayit yana ce rantsuwa tana wajaba ne idan mamacin ya ce da mi inda fulani jini na a wajen wane yake ma'ana yana hutar rai ya yi ishara da nunin cewa wane ya kashe shi ko wane ya mashi kaza kahin ya kai ga ida sawa au bi shahidin alal qatl ko an samu shaida akan cewa shi ya kashe shi au bi shahidain ko da shaidu guda biyu alal jurhi akan rauni shi ya mushi raunin da yi sababin mutuwa sun mai isu ba da ya ishi ba da zalika sannan ya rayu bayan haka wai akulu ya sharabu ya ci ya sha yana cin abinci har yana sha dada in ya so kuma ya mutu bayan wannan to wannan zasu yi rantsuwa kan cewa wane ya kashe shi sababin wannan raunin da ya mishi ya ce wa iza na kala mudda uddama idan masu da'awar jini suka kiya suka ce ba za su yi wannan rantsuwa guda hamsin ba ya ce to halafal mudda a alaima hamsin na yaminan wanda ake da'awa cewa su suka kashe mutunan su kuma hai su yi rantsuwa hamsin cewa ba su suka kashe ba ya ce fa'in lam yajid man yi halif mu duba mu ga abin da ya zamana wanda ya mamata shi kazafi na zina ko ta mishi kazafi na zina kawai arba'u shahadatin billahi ne rantsuwa hudu ce amma nan jini ne rantsuwa hai an yi hamsin ya yi ta rantsuwa hai ta rantsuwa sai ya yi hamsin saboda tsananin abin na abin da ya shahi jini ba kayan wasa ba ne ya ce fa in lam yajid man ya halifu min walati idan ba a samu wanda zai rantsuwa daga cikin makusantan shi ba ma ahu tare da shi gairul mudda'a alaihi banda wanda ake ma da'awa wahadahu shi kadai shi ma wannan da zai yi rantsuwa cewa ba shi ya kashe dan uwansa ba shi ma ba shi ɗaya ba da shi da dangin shi makusantan shi za a raba rantsuwa tsakaninsu daidai hasabin kusancinsu to in babu wanda zai kama mishi ai wannan rantsuwar halafar hamsin ne sai shi ɗaya ya rantsuwar wannan hamsin ya kubuta walawid da alƙatalu ala jama'atin halafa kullu wahidu minhum hamsin yamina da a ce du'iya du'iya da an yi da'awar wanda ya kisa kisan jama'a ne da dama suka kashe mutum to kowa daga cikinsu sai ya yi rantsuwa hamsin kowa tashi zai mai zaman kanshi yace wa yahlifu min alwulati fi talabi dam 50 rajulan yace kuma wanda zai yi rantsuwa cikin makusanta wajen nemo jinin dan uwansu cewa wane kashe musu shi su ma nan zai yi rantsuwa 50 50 rajulan yace yaminan da rantsuwa 50 zai kowanne kenan guda guda wa in kanu aqallu min zalika in sun kasance ƙasa da haka ne in sun kasance ƙasa da haka ne ba su kai hamsin ba ma'ana ya ce kusimat alaihimul aimani sai a raba musu rantsuwa in su 25 ne kowa ya bi biyu in su 20 ne daidai gwargwadon yadda ya kasance adadin su ne ya ce wala ta halif imra'a in kuma an samu yawan su ya kai yadda za a raba ta yana ga zai kawo abin nan akwai gashi can zai zo da shi a shi wala ta halif imra'a fil amdi ya ce mace ba za ta yi rantsuwa ba akan kisan da gangan ma'ana fi isbati qatl al-amr wajen tabbatar da kisa na da gangan mace ba za ta yi rantsuwa ba yace saboda eh li adam sai hatta shahadata yanzu mai sharhi saboda yace shaida ta anan gurin shaidan mata anan gurin ba za a mushe ta ba in sun koda sun kadaita shi yasa khalil a cikin mukhtasar yake cewa wala yahlifu fil amd aqallu min rajulain asbatan wa illa fa mawali fa in lam yujal lil maqtul illa asbun fa yalzamu al isti'ana bi asb al ajnabi min al maqtul shine abinda khalil ya faɗa har da ƙarin sharhi da dogon bayani yace wata hariful warasatu magada he su yi rantsuwa fil khadai cikin kisan kuskure ko kisan kuskure can ana ta zancen kisan da gangan nan kuma kisan kuskure yace bi qadar ma yarsuna min diyati daidai gwargwaron abin da zasu gada na diya abin da yasa nan wani sai mamakin toya aka yi zasu tashi hasina rantsuwa akan cewa wani shi ya kashe dan uwanmu akan su tabbatar da cewa dan saboda in an tabbatar in in ma kisa sai in ma in sun yi afuwa ai ya biya diya diya ko mai kabri ce ra kuma ɗari wasu ke nema su kwato daga wajen shi kenan dole za su tashi su yi rantsuwa ko don wannan kwaɗan ya ce ba wai don kasancewar kawai su tabbatar da cewa ai wani shi ya kashe muku shi kenan magana ta ƙa a akwai hukunce hukuncen da za su biyo baya in yan sun yi wannan rantsuwa cewa shi ya kashe shi ya ce kuma wannan rantsuwa za a raba musu daidai gwargwadon abin da za su gada min rajulin aw imra'atin na mace ko namiji idan diyan shi ne maza da mata yadda inda kuɗi ne ya bari za a raba musu namiji ya dau biyu mace ta dau daya to wajen rantsuwa ma raban gadon za a mata namiji ya dau biyu mace ta dau daya wajen raban rantsuwa inda wani ma'ahin shi dare ma uwar shi dare ita ma a raba rantsuwa a bata daidai gwargwadon adadin yadda za ta ci gado ɗaya bisa shidda ɗaya bisa kaza inda ɗa ɗaya bisa kaza in babu ɗa yace wa nin kasarat yaminun alaihim halafaha aktsaruhum nasiban minha idan rantsuwa ta an samu kingi in kasarar an samu ragi an yi raba ta amma kuma aka samu ragi saboda kamar su wajen matsalan mutum 41 hamsin kaga ba ta rabu tsakaninsu ba to abin da ya yi saura wannan sai a ba wanda yi su kusanci da mamacin wanda inda gado ne shi ma shi zai wawuce sauran asibi yadda in dukiya ce ta yi saura shi zai wawushe ta to rantsuwan ma in ta yi saura shi za a beka ma ya yi ta ya ce wai za hadara ba'adu warasatul khata'i idan wasu daga cikin magadan kisan kuskure suka halarto lam yakul lahu buddun an yi halifa jami'ul aiman babu makawa sai yayi rantsuwar wannan gabaki daya summa ya halifa man ya'ti da ma'ana idan shi daya ya zo da za a yi wannan shari'a ta cewa rantsuwa hamsin shi daya ya riga ya taho kuma lokacin da za a yi rantsuwa ya baya ce ba ba an ce wato yanzu tunda fara rantsuwar za a yi kai ka yi rabon kasuwa in su zo sai a tunda shi ya riga sai yayi hamsin in tunda su ba a san za su zo ba ko ba za su zo ba in sun zo da an yi so wanda ya zo kowa a ɗauki daidai gwargwadon raban shi min almirasa na gado wa ya halifu na filka samata kiyaman kuma a wajen rantsuwar wannan za su yi ta a tsaye ne rantsuwa a tsaye za su yi wa yi julabu ila makkatu wal madina wa baitul maqdis kuma za a ja su a je makka da madina da kuma baitul maqdis guri mai girma guri mai daraja in kusa da makka suke ce in ka yace ahlu a'maliha lilkasama wanda suke kusa da departament kin makka da madina in suna a ciki rejiyon kin shine a amal wanda a kalkashin ƙauyen su yana kalkashin bin makka yake to wannan za a ja su aje ko a mota ne su shiga a tahi ka'aba su wannan rantsuwar in kuma kusa da madina ce su ma a tahi ka'aba wannan can harami su ba dan komai ba saboda girmama musu sha'anin abun haka yan baitul maqdis da suke kusa da shi wanda ke tare da tahiya da shi A'a dama in ba an tabbatar ba ne in an samu wancan duka ana zancen in shaidu ba a samu ba kuma ba a samu itirafi ba da ake intikali zuwa ga zancen rantsuwa amma an samu hujja ɗaya ta cewa shaidu sun tabbatar da shi ne ko kuma babu shaidu ya yi itirafin cewa shi ne ba buƙatar rantsuwa nan in an buƙace ta ne ba wai cikin kowane hali ba ya ce wala yujlabu fi gairiha ba a jayo su a kai su gurin da ba wa'annan gurare ba da makka da madina ma'ana wanda ba 'yan yankin makka da madina da baitul maqdis kin ba an ce ba kamar daga nan zandar ya an dauke shi an tai jirgiwa zai biya kudin tahi wanda suke nesa ba za su tahi ba yace min al amliyal illa min al amyal lisira he wanda suke 'yan mil kadan 'yan milamile kadan wanda ko ba yankin makka da madina suke ba amma kusa suke da ita wala kasama babu rantsuwa fi jurhin cikin rauni wannan zancen an kashe mutum ake amma wanda ya ma dan uwan ku rauni ko ba a samu shaida ba ba a samu itirafi ba wannan ba za ku yi rantsuwa ba akan cewa shine ya mishi cire mishi hannu ko ya cire mishi kafa rauni bai kai ba inda za a yi wannan rantsuwa hamsin wala fi abdin ko kuma in bawa ne aka ma wannan abu aka kashe ba za a yi wannan rantsuwa ba saboda bawa haja ce wala baina ahlul kitabi ko kuma ahlul kitab su ma ba za a yi wannan rantsuwa ba in an kashe musu wala fi qatilin baina safaini ko wanda aka kashe tsakanin sahu guda biyu na mayaka an kashe shi a cikin sahu guda biyu na yaki baka ce baka rantsuwa wane ne ya kashe muku ana cikin fagen yaki ka lauya ma wani ku ta rantsuwa yace awuji da fi mahallati qaumin ko a same shi cikin unguwar wasu mutane ka samu dan uwanka ko wani makusancinka a cikin wannan unguwa a yadda da sahi a mace da alamun takobi ko bindiga ka ce duk yan unguwa sai an hada su sun yi wannan rantsuwa babu wannan ya ce wa ƙatul gilata la afwa fihi kisan gilla babu afuwa a cikin shi babu rangwame wanda ya kasance ya ma dan uwanka kisan gilla babu zancen an kama shi kawai za a zartan mishi da hukuncin kisa babu zancen a ce an yi afuwa kisan gilla wanda ya duro gida masana ya yanka mutum ko ya duro gida ya halbe shi da bindiga wannan yan uwan shi ma ba su da dama su ce ai mun mishi afuwa a kawai sai an kashe shi yace warilla rajulul afwa an damihi al-amd mutum yana da dama ya yi rangwame ya yi afuwa gami da jinin ganganci illa mai kun katila gilatin in ba kisan gila ba ne wa afuhu an alhaɗin fi sulsihi rangwamen da zai afuwar da zai yi cikin kisa da afuwar cikin kisan kuskure cikin sulsi ne in abin da ya bari na dukiya bai kai ba in an gama wannan abin ya kai sulusin abin daga bakin sulusi zai tsaya in ya yi sulusi to nan gurin ba zai ba za ka yi afuwa ba saboda magada ne suka dirmiyan ma da gadansu su in ba ka yi afuwa ba ai diya za a bada in aka bada diya ta zama ita ce gadansu to in ya bar wani abu ne mai kabri zaka yi wannan afuwa in kuma bai bar komi ba to za a duba ne afuwa ka katta wuce ɗaya bisa ukun dukiya zai kawo raƙumi ɗari masarar za a aza mishi to kuma dama bai bar komai a ciki ba ka mishi afuwa gaba ɗaya ba sai dai afuwa raƙumi talatin da uku da kaso kaza ɗaya bisa ukun ya ce wa in afa ahadul banina idan ɗaya daga cikin ɗiya maza ya yi rangwame falakatala babu kisa idan su wajen ɗiya ɗari gare shi ɗaya ya ce ana ya afuwa a bar shi wannan wanda ya afuwa shi ɗaya za a ɗauka wanda yake nuna mana musulunci yana kallo janibin alkhairi da janibin sauƙi ba janibin azaba ba ya ce wali man baki nasibahum min ad-diyati wanda suka yi saurahe a basu nasibin sa na diya wala afu kenan nan gurin wanda suka yi saura ba su yahe ba ca zai a an sarayar da haƙƙinsa ba a diya zai ba su shi wannan wanda aka ce an yahe ma shi kuma da aka hukunci da bi aka yi dan ba wannan ɗayan ba da ya ce to shi kashe shi ne za a yi to kenan kutun da ya samu ran shi sai ya ba sauran da ba su yahe ba diya ya ce wala afuwa lil banati ma albanin mata diya mata ba za su yi afuwa ba da rangwame matukar akwai diya maza ba za su yi rangwame ba ɗiya mace ba za a yi sauraron abin nan kinta ba me yasa saboda karancin hankalinta da kuma wanda nan da nan za a ja ra'ayinta cewa man ufiya anhu fil amadi wanda aka yi mishi afuwa a cikin ganganci durba mi'a za a mishi bulala ɗari wa hubisa aman kuma a tsare shi kaso shekara guda wanda an mishi afuwa kisa ne na da gangan amma aka mishi afuwa to za a mishi bulala ɗari da kuma kaso na shekara guda wannan kuma yana da hujja da dalili al-Imam Khalil Allah mashi rahama ke cewa wa alaihi mutlaqun jaddu mi'ata summa habsu sana suna da hujja malaman malikiya dara kudini ne ya huddo hadisin anna rajulan qatala abdahu fajaladahu annabi sallallahu alaihi wasallam mi'ata jadda wa nafahu sana wani mutum ya kashe bawan shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya mushi bulala ɗari kuma ya kore shi daga nan zuwa shekara guda wa mahasa hamu min al-muslimin aka goge raban shi daga cikin abin nan musulmi wannan hadisin ya hayar qatan ya ingantar da shi yace fa yan bagi lil maliki at ta'wilu alayhi annahu mazhab hujja li mazhabi fi qatil al abd al udwan ya kamata yace wanda ke malikiya dogon sharhi ne wanda ya shahi kuma mazhabin malikiya yace wa bisa aman wa diyatu ala ahli al ibli nan kuma zai bayyana mana ana ta ambatan diya diya wanda yake kisa to diyan nan yaya take yace diya ga wanda suke amfani da raƙumma wanda raƙumi ne za a aza musu wa ala ahadu zahabi da wanda suke kan zinar da suke aiki da zinar mi'atun min al-ibr raqumi 100 ne wa ala ahli zahabi wanda kuma suke da zinare ai kudin su zinare ne alfu dinarin dinare dubu za su bada wa ala ahli warqi masu azurha kuma isna ashar alfu dirhamin dirhami dubu goma sha biyu wa diyatul amri in qubilat diya ta ganganci kisan ganganci wanda da gangan ya kashe mutuna in an mushi a wannan in an ce diya zai kawo ya ce hamsin wa ishiru na hika zai ba da raƙuman ɗari kawo ba kowane nau'i na raƙumi tun da kisan ganganci ne sai diyar ta zama diya ce mu gallaza wadda an sa azaba cikin diyar ma sai ya sha wahala ko da kuɗin shi nau'in raƙuman sai ya sha wahala wajen nemo su wanda zai kasance hamsin wa ishiru na hika a samu hika ishirin da biyar wa hamsin wa ishiru na jaza'a duk mun gansa a zakka mai suke ne jaza'a ita ma turnin na guda ishirin da biyar wa hamsin wa ishiru na bintu labun diyar mai shan nono ita ma guda 25 raƙuma wadda ɗanta yana shan nono ka gan yadda neman raƙuman da suka zamana masu da ran mutum ba kayan wasa ba ne ko an amince maka an yi rangwame diyar zaka bada to ga azabar diyar da kuɗin ka ma ka ce ne zira kuma 25 ka nema mai shan nono wa yake kawo ta kasuwa kai kai ta wahala kai ta cigiya da shiga kasuwannin ƙauye ka je agaris kai ta bin ƙauyuka ya ce wa hamsin wa ishiruna bintu mahad da kuma guda ishirin da biyar ɗiyan mai ciki wadda tana da ɗa tana mai ciki guda ishirin da biyar kenan kaga wannan duka wahalatarwa ne tun da kisan ganganci ne sai ce wa diyatul khada'i ta kuma diya ta kuskure muhammasatun ita ma kashi biyar ake raba ta min kulli ma zakarnahu cikin duk abin da muka ambata shi wannan kaga 25 kaza 25 kaza to shi kuma nan gurin sai kuma na kuskure shi kuma saukin shi wahalar da za a bashi ba ta kai ta wancan batun da kisan kuskure ne aka mishi afuwa aka ce ya kadiya to shi kuma 20-20 zai kawo na wancan da aka ambata kenan an samu 80 ya ce kuma sai ya kara wa 20 ibn labun sai ya karo da 20 ɗiyan mai ban nono maza wadda tana ban nono kuma maza ne ta namiji ne ta aifa ya karo 20 duka wannan neman su ko da kuɗin shi wahala ce wa inna ma tugallazu diya yace ana kabrara diya ne fil abi cikin da shi ma yarmi bunahu wanda yake hidan shi bi hadiratin da karhi fatulahu ya kashe shi shi ma idan ma'ahi ya kashe dan shi ba za a mishi abin nan kisasi ba duk wanda ya kashe dan shi ba a ba a kashe shi dan ya kashe dan shi ba a kashe mutum dan ya kashe dan shi in ba kisan ganganci wani kawai kwantar da shi yasa wuka ya yanka shi wannan ta'addanci Allah yamma ba dan dan bane za a mishi kisasi amma in ya zama na wani abu ne ya yi kisa ya kashe shi ko yana ba shi kashi ya mutu to wannan ba za a ba inda za a kashe ɗa saboda shi me yasa ba zai zama na sababin zawo shi duniya ba shi ya zama sababin maida shi wannan ba za a mishi haka ba sai dai a kabrara mishi diya mai kabri ya ce fa yaktulahu ya gehe shi da wuka ya abin ya kashe shi kaga yana kusa da ganganci giwa ne ya gehe shi da wuka ko takobi ya mishi laifi sai takobin ya kashe shi to wannan diya mugallaza fala yuqtalu bihi ba za a kashe shi ba dalilin wannan wa yakunu alaihi salasuna jazaa shi kuma mu saurara mu ji yadda za a kabrara mishi diyar uban da ya kashe dan da wannan siffa zai ba da jazaa guda 30 kaga dake dan shi ne wahala shi ba ta kai ta wa'ancan ba jazaa turnan na zai ba da 30 wa salasuna hika hika 30 wa 40 khalifa fi budunha auladuha da khalifa guda wannan guda 40 wanda a cikin cikinsa akwai diyansu kenan mai ciki guda 40 wakila zalika ala aqilati wasu sun ce wannan kin ma da shi da dangin shi za a raba ma'ana ba su ba shi kaɗai ba wakila zalika fi malihi wasu suka ce a cikin dukiyar shi kawai za a za a aza mishi wannan nauyin sai ya ce wa diyatul mar'a ala nisfu min diyatul rajuli diya ta mace ana ba da rabi ne akan diya ta abun nan ta namiji ala aqilatihi ya ce a diyar mar'a diyan mace almar'a hullar musulma diya wadda take musulma rabi za a bada irin yadda ake bada diya ta namiji ita ma wannan ce muhammasa ce za a bada cikin haɗayi a raba ta biyar wa akan masu raƙumma asharatun min kulli sinfin goma goma na kowane nau'i wafil amdi isna ashara wa nisf shi ma za a bada guda goma sha biyu da rabi wafil mugallaza in ko mugallaza ce kamar yadda dai kawo ta wannan kinsu sharhinsu ya ce wa kazalika diyatul kitabai na hakanan kitabi na hakanan diya ta aharul kitabi su ma rabi ne wani sa'ar rabi kenan yadda za a bada rabin da irin ta ahalar kitabin ka kashe ma yahudawa mutum suka yi hakuri suka ce diya za a bada to dama ba an kashe ba kai diya ce zaka bada to diya in zaka bada ta irin ta mace zaka bada kenan raƙumi hamsin ba raƙumi ɗari ba kuma wani sa'ahum alal nisfi min zalika matansu rabi gami da haka matansu kuma kenan 25 raƙumi 25 wal majusi diyatu 800 dirham shi ba majusi wanda bai da addini kwata kwata ba yahudi ba nasari ba ka kashe mishi mutum zaka ba da dirhami 800 wani sa'ahum alal nisfi min zalika matansu rabin haka shine dirhami 400 wa diyatu jirahim kazalika diyar raunin su ma haka ne yace wafil yadaini diya cikin hannuwa diya za a bada ma'ana wanda ya cire ma mutum hannuwa ga baki ɗaya ana cewa wafi kaza diya wafi kaza diya to ana nihin in ka kashe yanke wannan abun diya ta ka kashe mutum ga baki ɗaya za ka bada yasa ce wafi yadain wa tajibu diyatu fil yadain ai kamilatin bi sababi kada ihma khata'an aw amdan ka yanke mishi hannuwa gaba ɗaya guda biyu duka to wannan ka da shi ba mutum ba wannan diya ce ta ka kashe mutum zaka bada kisasi ya faɗi da faɗuwar wannan kin da bada diya sawa'un ka da harjani alal ku ayin sau duk ɗaya ne hannuwan yace ka yanke su daga ku'u nan ne ka yanke bakin nan ko kuma ka yanke he da ka yanke tun daga nan hannan hannuwan guda biyu Khalil yake cewa wa da'ifu min ainun wa rajulun wa rahama khilqatun ka gairihi haka nan mai rauni wanda dama hannun nashi shanyayye ne ko kuma hannun nashi dama yana da ciwo bai ma aiki da shi kai yanke duka biyu duka ɗaya ne inji al-Imam Khalil yawa ina ne yace wa kazalika fir rijlain haka nan cikin kafahuwa shi ma diya zaka bada ta mutum guda tir zaka bada in ka yanke ma mutum kafahuwa guda biyu aula ainaini ko kuma idanu guda biyu in ka kwankwale mishi idanuwa guda biyu shi ma diya ce saka zaka bada wa fi kullu ayatin minhuma nisfu idan ɗaya ne cikin wa'annan ka bata ma mutum ka hallaka mishi zaka bada rabin diya in hannu ɗaya ne ka bada raƙumi 50 ba 100 ba in hannu kafa ɗaya ce raƙumi 50 ba 100 ba wa fil an bi yuqda umarina huddiya cikin hanci shi ma in tun daga zozan hancin aka yanke za a bada diya gaba ɗayan shi tun daga karan hancin ya yanke mishi shi ma diya raƙumi 100 zai bada wa fi sam'i haka nan cikin ji yan mushi raunin da har sai da ya kurmice bai ji ba wai hata kunnan ba wannan ya cire ita ba ita ake magana ba yan mushi raunin da har bacewar jin gaba ɗaya ya bace shi ma wannan diya zai bada wafil akal diya cikin hankali shi ma diya zai bada yan mushi wani raunin da haida hankalin shi ya tabu ya tabu ya zamana ya zama ruwa biyu to wannan shi ma diya raƙumi ɗari zai bada wafi silbi yuka saru diya shi ma tsatso idan an karya ma mutum tsatso shi ma diya ce raƙumi ɗari za a bada wafil unsayni diya a cikin yan maryana an yanke mishi su za a ba da diya raƙumi ɗari wafil khashafa a diya wajen kan kaciya na namijin an yanke shi ma za a ba da diya raƙumi ɗari wafil lisani diya halshe shi ma idan an yanke diya raƙumi ɗari ne duk abin da aka ambata an an yanke shi babu mutum ya zama na ya zama ba mutum bane to wannan diya za a bada yace fi ma mana aminul kalamu diya abinda aka ma mutum ya hana shi zance shi ma diya za a bada raƙumi ɗari kenan kan mushi wani abin da halshen shi ko da ba bugo ba ne ba kisa ba ne kan ba shi wani magani masalan ya hana mushi magana ta yadda kwata-kwata ya maida shi bebe da gangan kuma don keta to wannan diya ka kashe mutum da raƙumi ɗari wafi sadayayyil mar'a diya idan cikin nonuwan mace aka yanke su guda biyu duka ita ma za a ba da diya raƙumi ɗari wafi ainihin a'awar diya mai ido ɗayan aka kwankwale shi ma ya zama babu gaba ɗaya diya raƙumi ɗari za a ba da baka ce ba ai raƙumi hamsin zan bada tun da dama ɗaya ne to ɗayan nashi shine a matsayin biyu wa fil mudiha khamsun min al-ibil idan mutun yamma mutun raunin mudiha raƙumi biyar ne zai bada kamar ya kasance kamar shi raunin da haƙa shi ya huto ita ce mudiha raƙumi ɗari wa fi sinni khamsu haƙori ɗaya in ka karya ka hudda ma mutun raƙumi biyar ne wa fi kullu usbu'in cikin kowace yatsa ashirin raƙumi guda goma ne eh yatsa guda wafil anmula salasun wa sulusun cikin yatsa karama kuma yar karamar yatsa raƙumi uku ne da sulusun raƙumi wa fi kullu anmulatin min al-ibhamain khamsun min al-ibli a cikin kowace kan yatsa kan yatsa na babban yatsa wannan kan yanke kanta babban yatsa raƙumi biyar ne wa fil munaqilati ashrun wa nisfin nan gurin a nan gurin lokacin da ya zamana aka ce idan mutum yayi kaza gashi za a ba da raƙumi kaza za a ba da raƙumi kaza sai wani da ko wani wanda ya ma wani malamin musulunci in itiradi akan wannan abubuwan yace akan akan yanke mutum ya saci ku duba ku gani tanakudi cikin sha'anin musulunci wanda ya kasance ya yi sata ya saci rubu dinar kuka ce a yanke hannun an yanke hannun shi akan rubu'u dinar kuma yanzu nan gurin gashi ya yanke hannun wani an ce ba da raƙumi kaza amsar da ya ba shi zai ce shi ɓarawo lokacin da hannun shi ya kasance yana jikin shi yayin da ya kasance da karamcin shi yana da daraja da mutuncin shi sai ya zama na ce a ba da wannan kuɗin ya ce falan ma hanata hanat amma da ya wulakanta kan shi sai ya zama na hannun ya zama ba kima ba daraja da ya taɓa kayan wani zai zama na kima hannun ta zubi kaga inda shi ya ɗau inda shi wani ya yanke ma nan raƙumi nawa aka ce za a ba da raƙumi ɗari amma kuma shi da ya je ɗau rubu dinar a ce kuma a yanke hannun ya ce kamar ba adalci a cikin musulunci wani bai yahude ne ya gaya ma cikin manyan malaman mazhabar na namanta kowa ne sai ya ce mishi yayin da ya kasance hannu yana da daraja ya kama mutuncin kanshi sai ya zamana yana da kima za a ba da raƙumi ɗari an mishi ta'addanci amma da ya zub da mutuncin kanshi sai ya zama banza sai ya zama da bai da daraja bai da mutunci da ya taɓa kayan wani ya kuma ga eh lalle haka ne da kwai hujja yace khamsun min al-ibli wa fi kullu anwati min al-ibli wa fi al-munaqqilati idan munaqqila ce ashurun zai ba da ushuru wa nisfu za a ba da ushurin 1 bisa goma na diya wa nisfu ashirin da kuma rabin goma al-munaqqila shine wanda ka buge shi rauni sai da kashin ya goce daga gurin shi wal mudihatu ma awdaha al-azm zai fassara mana su yace mudiha ita ce wadda hatta huddo kashi hili kan mushar wani da ya da kashi ya huto hili ya bayyana wal munakila ma tsara firashi hu min al azm munakila kuma shine wanda shin huda kashin ya da ta gusa a inda take walam tasil ila dimagi amma bata kai kwakwalwa ba wa ma wasala ilayhi fa hiya ma'muma idan ya kai zuwa ga kwakwalwa raunin da kan mushi ita ce ma'muma fa fi hasulusu diya shi kuma wannan sulusun diya za a bada raqumi 33 da ɗan kai wa kazalikal ja'ifa hakanan ita ma ja'ifa wadda kan mushi rauni sai ciki ita a ciki ne kan mishi rauni da wuka da ta taba ka ta wuce ta da kayan ciki yace walai safi ma dunal mudiha illa ijtihad raunin da bai kai mudiha ba shi kuma ijtihadi ne kawai na shugaba ya ga abin da ya kamata wa kazalika jirahul jasad haka nan rauni na jiki ga baki daya wala yuqalu jurhum ba a bada diyya ta rauni illa ba adal bur'i sai ya warke wani ya maka rauni ba za a kai a ce a bada diya ba sai an samu tabbas ya warke saboda tana iya wa ya rikice ya zama sababin mutuwa abin haka mutuwan mutuna haka ta faru a wani lokacin sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya ga mai cewa kakkai kakka yarda a maka kisasi ka bari haka warke shi kuma zuciya ta dauke shi ya ce a yanzu nake so a mani kisasi aka yi kisasi kuma rauni yake ta ci gaba yake ta ci gaba da ya wuce inda ake tunani ya ce lokacin gaugawa ta sa ka an baka haƙƙin ƙasa da haƙƙinka ya ce wa ma bari'a ala gairi shainin wanda abin da ya warke ba tare da wani rauni ba ba tare da wani aibu ba yake so ya ce min ma dunar mudiha wanda bai kai mudiha ba fala shay a fihi babu wani abu na jiya a sama sai dai in tara hukuma su aza mishi su aza mishi amma wani ɗan rauni ne ko harce ya karya mishi kuma ya komo ko kuma ya mishi wani rauni wanda bai kai cikin wannan abubuwan dai da aka zano shi ba diyar da aka ce sai dai a aza mishi wani abu wafil jirahil qisas in rauni ne shi kuma qisasi za a yi a mishi yadda yin maka fil amri cikin da gangan illa fil matalif sai dai in gurin mahallaka ce ya maka raunin wannan shi kuma ba za a ce shi ma a mishi ba misal ma'amuma kamar su ma'amuma da ja'ifa da munakira wal fakhiz wal unsayni da cinyoyi guda biyu da diyan marana guda biyu duka gurare ne na mahallaka wasulbu da tsatso da makamancin shi fa fi kulli zalika diya cikin wannan dukkan su gaba ɗaya kamar yadda ya gabata diya ce za a bada ga ne to ina ga wala tuhumul aqilatu qatl amrin wala atirafan nan zan mutsa ina ga ba ni bikin da alama na wala tahmilul aqilatu qatl amrin nan zan mu tashi gurin kwana ne yawwa na zan mu takaita insha Allah ita ma zan mu karanto wani daga cikin abin nan saboda fawa'il kin ma suna da dama su to ina muka tsaya can baya wajen na al-Imam Busairi yawwa yawa ya shiga wani ibabe daban cikin safaha ta 60 daidai na Busairi 59 ne muka ganshi sai safha ta abin na safha ta sattin daidai ba adu maƙila fi shaibin rijali cikin wasu abubuwa da aka faɗa game da hurhura akan maza ƙurta sai na ce a shaibu fin rijali ladan nisa'i abun min al'uyu hurhura ta huto a kai akan namiji aibu ne a wajen mata kala imru'ul qais imru'ul qais shugaban shu'ara yake cewa arahunna la yahbuna man qalla maluhu wala man ra'ayna shayba fihi wa qawwasa yace arahunna ina ganin mata la yahbuna basu san man qalla maluhu wanda duke shi kadanci wala man ra'ayna shayba ko kuma wanda suka ga hurhura fihi akan shi ta huto wa qawwasa ya tankwaso matakar ya tankwaso tsuha ta sa ya tankwaso to ba su san shi ba su kauna shi duk wanda ta so shi sai dai inda wata maslaha wa min shi'ir al-imam al-maqri abu amr ibn al-ala muqri babban malami na qira'a abu amr ibn al-ala wanda makaranta sun san shi Allah mashi rahama yake cikin waken shi bai cika wake ba amma ga waken da yake cewa an karatni wa ma kana allazi nakirat min al-hawadith illa shayba wa sala'a yace ta kini ba abin da yasa ta kini wata zawara ce ya shiga babu abin da yasa ta kini yace sai dan ta gani hawadisu zaman yau da gobe ta kawo mini hurhura kuma ga kora ta bayyana a bisa kai yace lakinnahu aibun tabi'un li aibil faqar yace sai dai aibu ne wanda yana biye da aibu na talauci in hadara al faqaru zahara idan akwai talauci sai hurhurar ta zama aibu na gaske wa in kana zauji ganiyan idan mijin mawadaci ne sarriya mai dukiya sosai lahu malun wajahun yana da dukiya da mutunci sutura aibu sai a rihe aibun zaka wannan wala mizkar ko an batan shi ba a yi yace bal unda ma kababar ma za a ce baiwa ce to da ku za a raba ta cikin faralashi da daraja shi inda yana da hali wa maziyatun yasharu ilayha har ma ta zama kima ce da daraja da za a rika nuni da ita ibn sa'i cikin kitabu nisa'il khulafa matan halifofi yayi littafi akan su yace haddasa abul faraj al-asbahani a cikin littafin yace abul faraj al-asbahani ya bada labari an arfa wakilu bid'a game da arfa wakili na bid'a arfa sunan mutum ne bid'a ita ma sunan mace ce sunan mace ce bid'a babba ce jariya ce ta al-ma'amun jariya ce ta ma'amun kanat ahsanu dahariha wajhan tahi kowa zamanin ta kyan huska wa kanat tuganni ta kasance mai wake ce tana faɗar wake-wake ta rasu Allah jikanta shekara ta ɗari uku da biyu bayan hijira ƙala yake cewa amma da mun ce Allah jikanta mu sani ba ko musulma ce ko kaza ba an yi gauga addu'a ba ƙala yace lamma qadimal mu'tad min ash-sham yayin da mu'tad sarki mu'tad ya zo daga sham wa ma'ahu wasiful khadim tare da shi akwai bawa mai mishi hidima dakhalat ilayhi bid'a sai wannan bai wannan bai wa bid'a ta shigo jariya kin tashi fi awwal yawmin jalasa fi a farkon wunin da ya zamna akan ko gadon mulki faƙara laha sai ce mata ya bid'a yake bid'a amma ta raina sheba kaifa kadista ala filihi ci wa ra'asi yaya kike gani biki ganin hurhura ta ko ta cinnu ta kunna a cikin gemu na da kaina cike da hurhura faƙala sai ta ce ya sayyidi ya kai shugabana an markallahu abadan Allah rayar da kai rayuwa mai tsawo hatta tara walid walid duka haka ga diyan diyan ka karsha bu sun yi hurhura abinda kamar da ya bayyana muka cewa hurhura tana bayyana ne a ga aibinta in ya zama na kai ba kowa bane matalauci ne amma nan gurin gashi da ke halifa ne sarki ne mai hali eh ta ce hurhura ta jikokin kama muna fatan mu gani ba taka ba ta ce fa anta fi shayba ahsan min al-qamar hurhurarka a bisa kanka ta hiwarin wata kyau wa faqat dawi walwala ta zama ado ma wa fakkarat dawilan hatta sai ta tsaya mun ga cewa mawaƙiya ce sai ta tsaya ta yi dogon tunani sai ta kero mishi wannan baitukan ta ce ma dan raka shebu shay'an bal zitta fihi jamala kad mazhabuka ka tace kad hazzabat kal layali wa zitta fiha kamalan fa ishrana fi sururin wan an bi aishika wa balan balan tace tazidu fi kulli yawmin wa laylatan ikbala fi ni'matin wa sururin wa dawlatin ta ta'ala take cewa ma dan raka shebu hurhura bata cutar da kai ba sai an ku da komai bal zitta fihi jamalan bar hurhura ƙara maka kyautayi tace kad hazzabat kal layali kai yau da gobe ta ce ka suka yi tsarkake ka ne ma suka yi ba ƙara maka muni ba kullun gobe in ta yi haske kake ƙara duka wannan wake ya kasance da abin hannun shi irin na su shata irin mawaƙan sarakai na ce wa zirta fi haka malan ka ƙara kamala ma da hurhura ta bayyana a kanka fa ishla na fi sururun ka rayu cikin mu cikin farin ciki wani an bi aishika ka yi ka ji ni'ima da rayuwarka balan ka kwatnar da zuciyarka ta zama cikin kwanciyar hankali inda ni ce ma'ana wannan hurhura kakka damu ta ce ta zidi fi kulli yawmin wa laylatan ikbala a cikin kowane wuni da kowane dare ƙara ikbali kake samun ikbali wajen jama'a kake fi ni'imatin cikin ni'ima wa sururun da kwanciyar hankali wa daulatin ta ta'ala da kuma daula da take ta ɗaukaka ƙala sai ce fawasa lafi zalika liyu misali saniya a ranar tana faɗin baitukan nan sai sa kyauta mai yawa dukiya mai tarin yawa aka bata a matsayin ta na baiwa shi wa haddasa an arfa kuma ya bada labari game da arfa aidan ita ma ita ma arfa da arfa kin da wannan duka mata ne kamar yadda muka ce yace yayin daga mu'tadid ya zo daga yakin wasif waja bihi ya zo da shi dakhalat alaihi bid'a sai bid'a ta shigo ta ce ya sayyidi yadda muka san su suna da bayu bayan mace ta arme kuma suna da kuyangu kuyanga cewa da ta kasance karkashin shi take da ba raban arme ita ma matsayin mata ce matukar ya aihuwar da ita ummul walada ta ce ya kai shugabana ƙarshen ya batka wallahi hazi sufura lalle ta ce wannan bulaguro ya sa maka surhura faƙala sai laha sai ce mata duna makunti makunti fihi yushibu ya ce abin da ke ciki ƙasa da haka shi yake sa hurhura falan man sarafat yayin da ta ta ƙalis haza sha'ir wa ganatu ta faɗa mishi wannan wake ita ma ta mishi rera mishi wake ta ce in ta kunshibta ya malikul baraya li umurin anaita hawa khudubin falakar zalikal mashibu jamalan wal mashibu albadi kamalul ajibi fabqa adafu ma madalaka fi izin wa mulkin wa qabdi aishin wa dibin tace iza takun fi shibta in ka kasance kayi hurhura ya malikul bara ya kai sarkin talakawa gaba daya li umurin anaita saboda wasu lamurra ne da kai gogeggeniya da su wa hudubun da musibu masu yawa da suka taru maka shugaban kasa da ma'aiba an yi can musibu da bala'ai masu yawa da tashin hankali ita ce ta ga uzuri ma take nuna cewa hurhurarka ba komai bace yau da gobe ce da ɗawainiyar jama'a ta kawo ta ba komai bace wajen mu falau za da kalmashibu jama'ar ta da hurhura ta ƙara maka kyau wal mashibul badi kamalul adibi ita kuma hurhurar wannan da ta bayyana kamala ce a wajen ai adibi malamin adab ta ce fakin mu a wajen malaman adab kaga da ke shi take ma magana dama wa shu'ara wa tabahu alantar annan fi ku annahum yaquluna ma la yaf'aluna faɗa ƙarya hai a bakin mawaƙa ya ce fabka a za'afa ma maza ka rayu limkin shekarun da ka yi lakafi izin a cikin daraja da mutunci mu ba mun ga kaskancin ka ba wa mulkin da mulki wa khafdi aishin da kuma tsantsa jin daɗin rayuwa wa ɗibin da kwanciyar hankali faɗa raba da mutadid a nan mutadid sai da ya rera rawa wa wasala ga duka saraki da shugabanni su a wancan lokacin yadda shugaban zai sa tele ko ya sa radiyo ko kuma kunna salula ma in yanzu ne kai an san sa a wancan lokacin da kowane sarki yana da baiwar shi mai mishi rera mishi wake in yayi abinci ya zo ya kwanta yana huta ya tazo bisa kan shi tana mishi yabo tana yin wake tana zambo ga abokan adawa shi kuma yana mata kyauta shi ne kowane sarki yana da mugun yakin shi kamar ita ce radiyon shi kawai duk lokacin da ya buƙaci waka ta zo gwana ce ta zo ta rera mishi waka sai ya yi ya haida ya rawa wa salaha wa khala alaiha shi ma ya tube dukiya mai yawa ya kawo ta al-imamu sa'ati yake da littafin tarihi nisa'ul khulafa matan halifofi matan sarakuna tarihin su yayi abin nan sosai yace fa an kana faqiran mu'dima fa in ka fa man kana faqiran mu'dima wanda ya kasance talaka ne bai da komi yace walla da faqar hudu sai talaucin shi ta ayyuho mushi aibubbuka a ce gashi da kaza ma gashi da kaza ma in ya tayi neman armi ya ce wa azhara minha lin nisa'i ma kana khafiyan mata hai sun binciko duk aibun shi da yake boye ma kasance mai da komi ya ce wa min al amsal al maghribiya ya ce daga da cikin misalai karin magana na mutanen yamma kauluhun na fadarsa da suke cewa ar-rajul la yu'ayyibuhu suwajibuhu namiji ba abin da ke aifan mishi da aibu sai aljihun shi aljihun shi ne aibun shi kawai gashi yadda ya ta faɗa ya ta kawo na gaba zan mu ga ibn qudama al-muqdisi mai littafin al-mughni shi ma yana cikin sa Allah mishi rahama